أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci yau muna takwas ga watan rabiul akir hijirar ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya daidai da 23 ga watan oktoba na shekara ta 2023 miladiya wanda kan karatun bulugul maram min jami'a dillatul ahkam muna cikin kitabu siyam za mu tashi باب صوم التطوع وما نهي عنه من صومه babin da zai magana akan azumi na tadawwi da sannan da kuma abin da aka hana a cikin azumin tadawwi azumi na nafila shi azumin tadawwi shine kabauta Allah tabaraka wa ta'ala kana neman kusanci da Allah da nau'i na azumi abin da bai zama na wajibi ba kamar da shi wajibi a kanka to a cikinsa akwai abin da ya halatta a yi sannan kuma akwai kuma nau'in azumin da bai halatta a yi ɗin ba to hadisan da za mu karanta za su mana bayanin irin wannan azumomi da ake magana a kansu na nafila da tsauri an abi qatarat al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su'ila an sawm yawmi arfa قال يكفر سنة الماضية والباقية وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر سنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه رواه مسلم عن أبي قتادة الأنصاري دغا أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة yace annabi da ranta da tabbata gare shi an tambaye shi akan azumin ranar arfa qala sai yace yukaffiru sanatul madiya wal baqiya yana kankare shekarar da ta gabata da kuma shekara da take zuwa wasila an siyami yawmi ashura sannan tambaye shi akan azumin ranar ashura qala sai yace yukaffiru sanatul madiya yana kankare wato shekarar da ta gabata wasila an saumi yawmi isnayn an tambaye shi akan azumin ranar litinin kala zaka yawmun wulitu fi sai ce wannan ranar wannan ranar a cikin ta ne aka haife ni ko bu'istu fihi sannan kuma a cikin ta ne aka haife ni aw unzila alayya fihi ko kuma wannan ranar ne aka fara saukan min da wahayi rawahu muslim imam muslim ya ta wannan hadisin da wannan hadisi an samu shi daga abi katada wanda a cikin sa yake ga mana cewa an tambaya ne sallallahu alaihi wasallam akan azumin ranar arfa ita ranar arfa rana ce ranar tara ga watan zulhijja sannan kuma a wajen arfa din waje ne wanda yake hanya tsakanin makka da ta'if wani fili ne mai girma wanda duwatsu sun kewaye shi ta ko'ina to shi wannan wuri shi ne ake ce masa arafa duk da malamai sun kawo cewa wannan wajen shi ne wajen da annabi adam alaihi salam suka haɗu da matarsa hawa har suka yi kwanan aure a wannan wurin shi za ka sa wajen arafa suka samu sanin juna a wurin kenan to wannan a wannan waje ko kuma wannan rana rana ce da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi akan azumi akan wannan rana sai ya ce yukaffiru sanatul madiya wal batiya tana kankare zunubin shekarar da ta gabata da kuma shekara mai zuwa to wani daga cikin sashin malamai suka ce abin da yake nufi shine a za a kankare masa laifinsa na shekarar da ta gabata sannan mai shekara mai zuwa kuma Allah zai datar da shi cikin aikata ayyukan alheri shine abin da zai same shi zai samu damar aikata ayyukan alheri a ciki wannan shine kaulin da yafi zama yafi rinjaye saboda idan kace an kankare masa shekarar da ta gabata da shekara mai zuwa to shekara mai zuwa bai san ba sani ma zai zunubi ko ba zai yi ba zai kai ta ko ba zai kai ta ba to malamai suka ce zai zunubi a riga an sani saboda dan adam mai kuskure ne saboda ka dole zai aikata laifi a ciki amma abin da ake nufi shine za Allah zai bidatar da shi ya fi aikata ayyukan alkhairi a cikin shekarar akan ayyukan da ba na alkhairi ba to saboda haka wannan azumi ranar arfa zai ja masa haka sannan hadisi yana nuna falalan azumin ranar arfa sai dai wannan falalan tana samun wanda bai je aikin haji ba ga wanda baya filin arfa ne ba wanda yake filin arfa ake magana da shi ba wanda ya kasance yana filin arfa yana aikata aikin haji sunna a gare shi shine sharuwa ba ya azumi ba saboda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa a wannan rana ta arfa kamar da zuwa cikin hadisin ummul fadl tace mutane suna shakka a cikin azumin ranar arfa sai na aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abin sha sai annabi ya sha a ranan kenan a ranan ne ake ake sabani shin za a yi azumi ko ba za a yi ba sai ta nemo wani abun sha sai ta aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko nono kenan haka sai ta aika masa sai ya sha tace to kun gani ba a yi kenan to hikimar da yasa kuma mai aikin hajji aka ce ya sha ruwa a fili a ranar arfa saboda ya samu ƙarfin yin ibada a wannan rana don haka ma aka shar'anta masa hada masa salloli saboda dude ya samu daman yin ibada ne a wannan rana saboda ya ta addu'a ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shine abin da ake nema a wajensa to shi da ake so ya ta addu'o'i idan cikinsa yana ta juyawa ga yunwa ga ishirwa to kaga ba za a samu karfin gwiwa a tattare da shi ba gashi kuma yana tsaye ana so ya tsaya ta addu'a sannan malamai suka yi sabani cikin wanda ya azumi a wannan ranar shi kuma mai matsayinsa kuma yana yana yana wato aikin haji wasu suka ce to makaruhi ne kana kana aikin haji kuma ka azumi ranar arfa wasu ka ce a haramun ne ma ka yi kwata-kwata saboda hadisi sai na yi hurera annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan azumin ranar arfa a arfa na an so mu yomi arfata bi arfata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai azumin ranar arfa a arfa din sannan da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawmu arfata wa yawmun nahari wa ayyamu tashrik idani li ahli al-islam wa hiya ayyamul akli wa shurub annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranan arfa da ranan yanka da kwanaki guda uku ayyamu tashriqi na watan zulhijja da kuma waɗanne idodi ne wa musulmai ranan ci ne da sha to saboda haka sai malaman suka ba hujja na hadisan suka ce a bi halatta mutum ya azumi in dai yana tsayuwan arfa din akwai kuma wanda suka ce a ya halatta zai iya yi to duk da aka ne amma dai kaulin da firin jaye shine in dai yana tsayuwan arfa to ya jira kawai ya ta'addo'i ya ta ya ta'addo'i da ibadodi su aka fi so yayi a wannan rana sanan sallallahu alaihi wasallam wasila an siyami yawm ashura an tambaye shi akan ranar azumin ashura ranar azumin ashura kuma shine azumin ranar goma ga watan al-muharram sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yukabbir sanatil madiya wannan azumin yana kankare laifin shekar da ta gabata to wannan rana ta Ashura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina ya samu suna yin azumin ranar goma ga wata ranar goma ga watan Muharram sai ya tambaya ya samu yahudawa suna yi yace dan me yasa yahuda wannan suke wannan azumi sai aka ce sai suka ce a wannan ranar ne Allah ya tseratar da annabi Musa daga Fir'auna saboda ka shi yasa suke azumtarta suke godiya wa Allah Allah ya tseratar da annabi Musa daga sharrin Fir'auna a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahanu aula bi Musa minkum mu muka fi cancanta da Musa a kanku saboda haka mu ma za mu yi azumin wannan rana na ranar goma ga watan muharram kenan shi da ake ce masa ranar ashura to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya kai ni baɗi zan azinci tara ga wata da kuma goma ga wata ɗin to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai kai shi baɗin ba sai ya zama an sunnanta yin azumin ranar tara ga wata da goma ga wata abin da ya zagu maka tara ga wata saboda a saba wa yahudawan su ranar goma ga wata kawai suke to kada zama an yi kwaikwayo da su a ciki amma sai zama namu za a yi tara ga wata za a yi kuma goma ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yi wannan azumi Allah zai kankare masa zunubinsa na shekarar da ta gabata sannan wasila an saum yawm isnayn an tafi alaihi sallallahu alaihi wasallam akan azumi ranar litinin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka yawmun wulidtu fihi wannan ranan a cikin ta ne aka haife ni shi yasa nake azuntar ta ashe ranan haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ce mai muhimmanci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi a wannan rana aka tambaye shi ko me yasa ake azumi bai faɗi komai ba sai ya ce a ranar ne aka haife ni kaga rana ce ashe mai muhimmanci da bata da muhimmanci ai ba za a muhimmantar da tare a zuce ta ba yanda kaga mutanen ne Musa suke Yahudawa suke azumi ranar goma ga wata wai saboda ranar ne Allah ya tsiratar da Annabi Musa suke godiya wa Allah saboda wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai yace ranar litinin kuma ranar ne aka haife shi shi yasa yake azumtan wannan rana to saboda haka ba rana ce ta wasa ba ranar haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ana so kai farin ciki kai murna inda hali kai ma kana azumin litinin din in kai kai ma ka tuna ranar da aka yi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shi zaka ka azumce ta sannan da sallallahu alaihi wasallam yace litinin din nan kuma bayan haka wa bu'istu fihi a wannan rana ka aiko ni ranar litinin din kuma har yanzu muhimmanci wannan rana sai yace a wata ruwa yace au unzila alayya fihi a wannan ranar ne aka saukar masa da wahayi wahayi ma a wannan ranar ya fara zuwa a rana aka aiko shi a rana aka saukar masa da bayi a rana aka haife shi ranar litinin duk wannan ranar ta kunshi waɗannan abubuwa to shi za a nisala salama yake azimtan wannan rana ranar litinin to malamai suka ce mana akwai abubuwan ganewa da yawa a cikin wannan rana ta litinin saboda yawon litinin aka ce ranar biyu yawmul ahad ranan daya ranan ladi kenan yawmul isnain ranan biyu to malamai suka ce saboda ka gane al ahad ahadun Allah ne ai Allah ne makadaici to isnain kuma na biyu wanda ta wajensa ake samun sanin Allah tabaaraka ta'ala shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ga wadi la ilaha illallah sai ga wadi Muhammadur rasulullah to sai aka haife shi ranan biyu din ranar biyu sannan dukkan abubuwa a sallallahu alaihi wasallam suna maimaituwa a cikin biyu nan da in ka duba tarihin sa zaka ga hakan yana faruwa sosai a ciki biyu biyu biyu biyu biyu kaga ranar biyu aka haife shi ranar biyu aka aiko shi ranar biyu aka fara saukar masa da wahayi to biyu biyu suna maimaituwa annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara biyu a wajen mahaifiyarsa sai aka kai shi reno wajen halimatu sadiya ya je can ya shekara biyu sai aka dawo da shi da aka dawo da shi ta sake nema a bada shi ya kare shekara biyu aka dawo da shi aka bada shi ta koma da shi ya kare shekara biyu ta dawo da shi kaga duk a cikin bibiyun ake da ya dawo ya shekara da ya dawo shi ke na mahaifin sa rasu sai ya koma hannun kakansa ya shekara biyu nan ma da ya shekara biyu a hannun kakan nasa sai kakan nasa ya rasu ya koma hannun babban sa abu talib ka gani to malamai suka ce babba sabu dalib ma sai da sai da annabi sallallahu alaihi shekara goma sha biyu sai suka fara fita fita wuce to haka dai in ka duba cikin tarihin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a cikin bibiyu din to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana azumi wannan ranar litinin saboda a ranar ne aka haife shi sannan a ranar ne aka aiko shi sannan a ranar ne aka fara masa wahayi to wannan azumomi da aka lissafa a cikin wannan hadisi an ji fa'idodin su na ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kankare zunubin shekarar da ta gabata da mai zuwa sannan azumin ranar ashura yana kankare zunubin shekarar da ta gabata sannan azumin ranar litinin a ranar ne aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar ne aka aiko shi a ranar ne kuma aka fara sokar masa da wahayi وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه دقى أبي أيوب الأنصاري الله قال مسجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي تعالى من شلال سبتا قديش ياتي من صام رمضان وان يعد شوت رمضان ثم أتبعه ستا من شوال sannan ya biyar da guda shida na shawwal kana ka siyami dar kamar yayi azumin zamani guda ne ko shekara guda rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisi to a cikin azumomi na tadawu'i na nafila ya kawo mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya azumi ranar Ramadana sannan ya biyar da guda shida kuma na shawwal kamar yayi azumin wato shekara guda ko zamani guda malamai suka ce shawwal ɗaya ne daga cikin watanni na shekara kamar yadda aka sani wanda yake bin watan ramadan kuma shine watan sallah karama idul fitr kuma shine farkon wata na watannin aikin haji shi watan shawwal ne Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat aikin hajjin ana gabatar da shi a cikin watanni sanannu to daga shawwal ne ake dauka kaga shawwal zulqida zulhajji muharram wannan dukkanin wadannan watanni watanni aikin haji ne to yana ciki sannan an kira shi da sunan shawwal ne saboda raquma a wannan halin a wannan lokacin suna shiga wani yanayi da ake ce musu shawwalan din saboda suna zama babu nono a jikinsu suna bushewa suna shiga cikin yanayin kamar yunwa yunwa hakan nan a wannan lokacin da ake watan shawwal ya kama da shi ake kiran wannan wata da watan shawwal sannan daga cikin hadisin nan zamu gane cewa musahabbi ne yin azumi guda shida na watan shawwal wannan shine mafi yawancin maganar malamai kuma shine maganan Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal suka ce mustahabbi ne ana so mutum ya azumci kwanaki guda shida a watan Shawwal in ya azumi guda shida a watan Shawwal din nan idan ka duba sai ka ga a cikin watan Ramadana yayi azumi ko to azumin da ya na Ramadana kowane guda daya man ja bil hasanati fal ashru amsalha wanda yazo da guda daya za a bashi guda goma irin wannan guda ɗayan da yazo shi to yayi kwana 30 a ce watan ya cika kaga ya samu azumin wata nawa kenan na ya samu azumin wata nawa kenan a ciki kowane daya wata ne to yadda ne malaman suka lissafa abinda na gani su rubuta shine idan ka lissafa wannan watan da yayi na ramadana din wannan hasana din da aka bashi guda goma goma goma goma goma nan sun yi masa kaman wata goma kenan yayi yanayi a ciki sannan waɗannan guda shidan kuma idan yayi su kamar yayi wata biyu ne yanayi saboda haka ya hada shekaran kenan duka idan yayi azumi to amma akwai maganganu da yawa a wannan wajen akan maganar azumin a sittu shawwal din nan wanda imamu malik dai a wajensa makaruhi ne yin azumin sita shawwal ya ce saboda kar wanda bai sani bai tsammanin ramadana bai kare ba har sai ya yi guda shida na shawwal tukunna kamar in bai yi sita shawwal ba da sauran aiki a wajensa ya ce a saboda haka ya karhanta yin azumin sita shawwal to waɗanda suka ce za a yi ma akwai magana da yawa a ciki maganar shine anan azumin anan anan an ce mana mun samu ramadana wanda ya azumin ta ramadana sannan sai ya biyo da guda shi na shawwal to wanda bai ramadana ba zai iya zai iya yin sita shawwal kenan ko ba zai iya ba ai yanzu irin mace kam in dai ba ta riga ta tsufa ba da sauran jinin haila a wajenta ba ta yin ramadana duka to yaya za ta yi sita shawwal ko ba za ta yi ba wasu malamai suka suka ta maganganu a ciki cewar za ta yi ai wannan yana da lokaci wancan kuma ba shi ne za ta biya shi kowane lokaci wasu kuma suka ce a'a ai wanda ya yi ramadana aka ce sai biyo da guda shi na shagwa to an tattauna cikin wannan to amma dai jamhur sun tafi akan cewa mutum zai yin azumin nan na sitta shawwal guda shida sannan a farkon wata ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata ko a jere ko ba a jere ba ana so dai ya same su guda shida ya yi su a cikin watan shawwal ana so a yi amma kada ya tsammani wai dole ne in bai yi ba kamar azumin sa bai karbu ba na ramadan sai sa imam malik ma karhanta saboda kar ka ji wani abu a zuciyarka an yi ramadana an gama an ce wani ka sita shawwal ne ka ce baka yi ba baka yi ba ce a shikenan baka sita shawwal ba magana a a a saboda haka sai imam malik ya karhanta kar mutane su mai da shi farilla ba farilla bane yana nan dai ana so mutum yi وعن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا متفق عليه واللفظ للمسلم وعن أبي سيد الخدري daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsaran kila sabbata gare shi ya ce ma min abdin ba wani bawa ya sumu yawman fi sabilillah wanda zai azumci wata rana saboda Allah illa ba'ada Allahu bi zalika al har sai Allah ya nisanta shi da wannan rana da azumce ta an waje shi daga fiskar sa annar wuta sai an nisanta wuta daga fiskar sa 70 kharifan tsawon shekara 70 muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka dawo kan wannan hadisin wal lafzu lil muslim amma lafazin da musulmi ne wannan hadisin an samu shi daga bisa ilu kuduri Allah ƙara masa yadda ya ce anisallah salama ya ce ba wani bawa daga cikin bayi da zai yi azumi na rana guda don Allah saboda Allah yi wannan azumi sai Allah ya nisanta shi da wuta sai ya nisanta shi da wuta shekara saba'in azumin rana ɗaya kawai idan ya yi saboda Allah wato fiskarsa za a nisanta ta da wuta na tsawon shekara saba'in to kaga a nan ana karantar da mu cewa ana so mutum ya gabatar da azumi saboda Allah saboda mun ibada ce wanda ba wanda ya san me ta sai Allah tabaraka wataala zaka yi cewa kana azumi ma kuma ta girba kai ka je ka ci abincin ka ka fito ka ce kana yi to ka zo ka ware rana guda ka ce yau zan yi azumin nan saboda Allah kawai ba wata bukata ba ba wani dan Allah kawai zaka ka ware rana daya ka zuce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a nisanta ka da wuta fiskar ka ba za ta shafi wuta ba tsawon shekara 70 to saboda kan mutum ya zo rayu daga ramadana zai ramadana ba a jin labarinsa kwata-kwata ya kamata ya matsa ya yi azumin nafila ba iya ramadana ba na rana ɗaya in kai da irin abin da aka ce za ka samu ka ware rana ɗaya kai guda ɗaya kawai Allah zai nisanta ka daga wuce shekara saba'in saboda kar ka bari irin wannan gara basan ya wuce baka taɓa yin azumin nafila ba وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى naqulu la yaf la yuftar wa yuftaru hatta naqulu la yasum kama ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamu shahrin qattun illa ramadan kama ra'aytu fi shahrin akthara minhu siyaman fi sha'ban muttafaqun alayhi wal lafzu lil muslim wa ana aisha radhiyallahu anha daga sai ta aisha Allah kara mata da kala ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum annabi ya ranta lafza gare shi ya kasance yana yin azumi hatta naqulu hatta naqulu hal mu ce la yaftir kai ba ya sharuwa azumin kawai ke kullun azumi wa yaftir sanne yana sharuwa hatta naqulu har mu ce la yasum ba ya azumi ba azumi kullun ya ruwa ke wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam shahrin qattu tace ban taba gana ne sallallahu alaihi wasallam ya cika azumin wani wata da dai ba illa ramadan sai wata ramadana wa ma ra'aytu fi shahrin akthara minhu siyaman ban gane sallallahu alaihi wasallam yana azimtan wani wata da yafi azumi kaman watan sha'bana ba fi sha'ban kaman sha'ban ba ya fi yawaita azumin watan sha'bana mutabakun alaihi bukhari da muslim su hada kan wannan hadisi wal lafzi lil muslim amma lafazin da muslim ne a wannan hadisi an samu shi daga sunna Aisha Allah kara mata yadda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi har su ce kai azumin kawai yake ba shan ruwa har haka suke bada sannan yana shan ruwa har su ce kai yanzu kama ba ya azumi kuwa shan ruwa kawai yake ba ya azumi ba sannan sai ta ce ba mu taɓa gani alaihi salatu wasallam ya cika wani wata yana azumi ba sai dai wata ramadana kawai ramadana ne za a ga ya cika shi yana yi sannan ba wani wata kuma da yake azimtansa da yawa kamar watan sha'abana watan da yafi azimtansa da yawa kamar sha'aban to anan kaga darasi na daya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi har a ce kai ba zai sha ruwa bane sannan yana sha ruwa har a ce ba zai azumi ba ka kowane ne ana yi a cikin waɗannan guda biyu saboda ka gane cewar shi a ibada da addini kana yin sa lokaci zuwa lokaci abin da zaka iya yi kada ka ce a to bari kama azumi kawai ne tai a a ko kuma bari na kama shi ruwa kawai ne tai a kowanne kai sannan ba a taba gana da sallallahu alaihi ya cika wani wata ba sai ramadana kawai nan ma malamai sun yi magana da yawa a ciki amma wannan ba shi yake nuna ba za ka cika wata ba in ga dama za ka yi azunta wata guda za ka iya yi in ka ga dama ba wai amma dai suna ta ne sallallahu alaihi wasallam shi bai taba cika wani wata ba sai ramadan sannan sai aka ce ba taba ganin wata ne sallallahu alaihi wasallam yake azumi da yawa a cikin sa kamar sha'ban daga sha'bana sai ramadana to watan sha'ban annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yin azumi da yawa a cikin sa to malamai suka ce hikimar da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikin watan Sha'bana har malamai sun yi sabani akan haka me ya jawo Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikin Sha'ban sai wasu malaman suka ce yana yi ne saboda girman watan Ramadana ai Ramadana ya matso an daga Sha'ban yana karawa yana karewa za a shiga Ramadana to dan girmama Ramadana ne yake yawaita yin azumi a cikin Sha'bana. Wasu suka ce abin da yasa ne sallallahu alaihi yake bibita yin azumi a cikin Sha'bana a cikin yake yawaitawa saboda matansa a wannan watan ne suke biyan azumin su da ake bin su na Ramadana da basu biya ba. A cikin watan Sha'bana yawanci suke biya. Saboda haka shi ma sai ya shiga cikin su sai a yi tare gaba daya yawwa su ma shikenan kaga kowa sai ta ta biya bashin da ake binta kamar kai ne yanzu iyalinka ta ce za ta yi azumi ka ce to shikenan ni ma zan yi mu yi tare kawai saboda kaga ai za ta kare jin karfin gwiwa za ku sha ruwa tare ku yi so tare ku komi amma wata gida bayar Allah ce mai azumi kai ko kana ta bacci ka mala kace za ta yi azumi kace sai ki ta yi ni ni ba ruwa to kaga ai abun bai yi ba tane sallallahu alaihi wasallam saboda su ji dadin zama da shi sallallahu alaihi wasallam in suna biyan azumi shi ma sai ya kama kawai sai ya tayi shi na zaba na biya bane sai ya yi ya taya su to wasu suka ce shine hikiman da ke cikin wannan wasu kuma suka ce a a yana yin azumin nan ne saboda ya bibiyar da ramadana ya matso ramadana ya matso ga na farilla to bari yayi nafil fili ma kafin farilla ta zo ibnu hajar yake cewa abin da ya bida cikin wannan magana shine hadisin sai na usama bin zaid da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me yasa nake ganin kana yawaita yin azumi ne a cikin watan sha'ban sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu baina rajabin wa ramadan yace wannan wata ne wanda mutane suna gabala suna gabala akan sa ba su damu da shi ba yana tsakanin rajab da kuma ramadana saboda haka mutane ba su damu da shi ba ba za mai da hankali a kansa yace kuma wata ne wanda ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah tabaraka wataala a cikin sa shi sai yace shi yasa nake so a daga ayyuka na a kai ayyuka na a samu a cikin ayyukan ina azumi za a tattaro abin da ka aikata gaba ɗaya daga farkon shekara har zuwa sha'ban a je a duba a gani mai kai yanzu za a shiga ramadan a na shekarar ka to shi sama wasu suke ɗaukan azumin nisfu sha'ban ɗin suke yin sa saboda cewar har ma wani kauli yana cewa wannan ranar ne ake tattara kayanka a duba a gani menene ka tara a ciki sallallahu alaihi wasallama sai yake yin yace ina so a daga aikin nawa ayyukan nawa in an je a ce yanzu ma gashi azumi nake to saboda kai yasa ake so mutun ya azumci abin da ya samu a cikin watan Sha'ban kar ya bashi baya azumin sa inda ya samu dama to ana so ya azumce shi wannan hadisin Bukhari da Muslim su da kansa kuma lafazin na Muslim ne وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من شهر ثلاثة أيام ثلاثة عشر وأربع عشر وخمسة عشر رواه النسائي والترمذي فصاه ابن هبان آه وعن أبي ذر رضي الله عنه سيدنا أبي ذر الله قال مسيدا قال ياتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله سبحانه وتعالى يا من أمرني أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام mai azumi a kowane wata kwana uku salasa ashara goma sha uku wa arba ashara da goma sha hudu wa kamsa ashara da kuma goma sha biyar rawahun nasa'i imamun nasa'i ne rawaito wa tirmizi da tirmizi wa sahawu ibn hibban ibn hibban ma ya inganta shi to wannan hadisin shi ma yana magana kan azumi na nafila na tadawu'i shi sai nabi zarul gifari Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi ya umurce shi yayi azumi guda uku a kowane wata wannan umurnin na na Abu Zarri ne radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi ya umurce shi yayi haka da wanda kuma yake ga zai yake da dama zai iya yi saboda kowa kowa cikin sabon annabi sallallahu alaihi yana duba kalansa ne ya duba yanayinsa sai ya bashi irin nasa aikin yawa wanda daidai da shi ne zai iya yi ba mu mamaki bane wani a cikin su aka ce ka je ka azumi guda uku a kowane wata ba zai iya ba ba mu mamaki bane a faɗi wannan ibada ce je yi ba zai iya ba to kaga wannan cikin nawafil ne kowa an keɓe masa irin nasa da zai yi saboda ka ba a tare addini ka ce a dole ga iyayen da aka tsaya a akwai nabil bin da zan iya yi wata kai ba za ka iya yi ba akwai wanda za ka iya yi ni ba zan iya yi ba kowa yana da damar sa to zamanin sallallahu alaihi haka suka rayu zaka samu kowa akwai abun da annabi sallallahu alaihi yake bance shi da shi ko akwai abun da yake bance kansa da shi yana aikatawa wanda saura ba za su yi ba ba za su yi ba to sai nabi zar yana cikin abun da aka ke bance da shi shine zai yi azumi guda uku a kowane wata a kowane wata sai yayi guda uku azumi wannan ba ya riga dauka ba fashi ba zai daina ba har mutuwa ya rayuwa shi yasa da aka kamo shi a zamanin sai na Usman ana magana cewa kai kana wasu maganganu kana faɗan wasu abubuwa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Abubakar ba bai ga Umar ba sai akai zaka ce ya ga maka ana tuhumar sa ne yace yi wallahi tallahi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mi kiran sai ce wallahi Annabi ya ga mi yace ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya min umarni ne azumi guda uku a kowane wata sannan ya mini umarni kan da kwana da kosisi kuma eh shi ba kwana da kudi ai na'am ko naira to dama akan wannan ne sai na wasu wani aka kamo shi din oh ake sa shi yanzu kai yanzu ba a gaya wa Umar ba ba a gaya wa Abubakar ba sai kai
saboda ana gaba ita ba eh ana ga bai kai ba kuma kowa da gidansa kowa da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake yake bi da shi kowa da yace yace ai abubuwan da aka gaya min suna da yawa kai dai yanzu kaga a ciki akwai azumi guda uku a kowane wata wata ba ga Abubakar ba ga Umar ba akwai rashin kwana da ku- dukiya kuma ko naira ba zan kwana da ita ba sharadi ne to dama alaihi salatu wasallam ya gaya masa cewar zai zai haɗu da fitina
na'am sai ya ce a inda daga Allah ne Allah ya kawo ta kawai a'a eh to zai yi bai bai ce bai addu'a a- a masa addu'a abun ya tafi bai ce Allah ya kawo shi to zama sai na Abubakar da yazo sai na Abubakar yana kalibanci sai yazo shi sai ce waye ne aka ce Abu Zarri ne sai ce to abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai same ka na Allah sa dai ba a zamani na zai same ka ba inji sai na Abubakar sai ya ce amin amin amin sai ya tashi ya tafi shikenan a zamanin sai na uwar ma sai na uwar yana kalibanci nan ma sai ya zo aka ce wane ne aka ce abu zarri ne ya zo to abu zarri ya shigo ya shigo ya gaida kaliba sai na uwar ya ce to abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai same kan nan Allah ta dai ba a zamani na zai same ka ba abu zarri ya ce amin amin amin ya fita dai to a zamanin sai na usmanu kuma da ya zo ya yi sallama aka ce abu zarri ne ya ce to ku ce masa in ya gara ma ya shigo kaga daga nan zaka sa akwai abubuwan yanzu ne zai faru kai kenan magana yana shigowa sai ce kai kai da kake karyawa annabi
yawo kai da kake karyawa annabi kai kake cewa annabi ya gaya maka abin da bai gaya Abubakar bai gaya Umar ba sai akai zai gaya wa yace wallahi ya gaya mini yace ya gaya mini to a ciki akwai wannan hadisi da muke karantawa yanzu yace ya ce min kan da kwana da kuzisi sannan kuma ya ce ne azumi guda uku a kowane wata to anan har sai na Usman ya ce to shikenan je ka an zalame shi je ka sallame ka je ka to ashe fitina a lokacin da ta faru sai sai na usman ya sa aka aka samu dukiya mai yawa a buhu sai ya ce a kai masa a kai masa eh za a jarraba shi ai, za a gwada ne a gani maganar da ya faɗa ɗin gaskiya ne ko yaya a kai masa na'am
aka nemi wani yaro aka ba shi ya kai irin ma'aikatan nan sai gashi aka maka kyauta sadaka ne aka tare ya ce masha Allah masha Allah ya rabar da kuɗi du du ya rabar da dukiyar ya rabar da ita sai da la'asar aka ce yaron ya koma je ce yayi mantuwa ba wajen sa aka- aka aiko shi ba kuma
sai ya koma sai zai same shi ce kai min rai wallahi kai min rai ba wajen kaka aiko ni ba duke da na ga maka da safiyar nan ya ce ayya yaro ai ba na kwana da kudi ni ba na kwana da kudi ai babu ba ko sisi amma ka je ka gobe ka dawo Allah zai kawo sai ka zo karba kuma eh ka je gobe ka dawo sai ka zo karba Allah zai kawo ka zo ka zo gobe sai in baka shikenan kuwa sai ya koma ya ga sai na Usman ya ce wallahi babu kudi nan naje ya rabar su sun kare sai ce eh lalle wannan magana ta shi gaskiya ne abin da ya faɗa an ba shi dukiyar ne dan a gwada a gani shin maganar da yake cewa zai aje ne ko ba zai aje ba to irin su akwai su kuma har duniyar tashi akwai su a kwarai wanda irin su Abu Zarri kenan wanda in ka kawo dukiya ka ba su za su rabar da ita kuma gobe za su ce Allah zai kawo gobe kuma zai kawo gobe kar kai zamani wai ta Abu Zarri haka wai gobe in ka zo ba za ka samu akwai gobe gobe ma in ka ba su kuma za su rabar da shi ne kawai amma imanin nan na kowa ne kaga ba ba ba, ba kowa zai shiga wannan wajen ba to shine yace yana cikin abin da aka keɓance masa ba zai kwana da dukiya ba sannan zai yi azumi guda uku a kowane wata kwanakin ma kwanaki masu haske sha uku sha hudu sha biyar to waɗannan kwanakin na kowane wata ana so kowa ma ya azumce su in ya samu ya samu na'am inda da dama ana so kai azumin ranar sha uku da sha hudu da sha biyar na kowane wata azumin nafila ne ana so a yi shi imamu nasa'i imamu nasa'i ya ta wannan hadisin wa tirmidhi da tirmidhi fasahu ibnu hibban ibnu hibban ya inganta shi insha Allah ina ga za mu dakata nan abinda makanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana na'am bayanin litinin amma ba yin bayanin alamin ba Na'am, eh bai kawo mana hadisin Alamis ba, amma kuma a wannan hadisin da makaranta na Litinin din ba, wasu malaman sun ce shi sai na Usama ya tambaye shi har da Alamis din. Ya sa yake azumin Litinin da Alamis. Ya ce Litinin ranar ne aka haife shi, sannan Alamis kuma ranar ne ake hada ayyukan mako Na'am da safi.
na sati saboda haka shi sa yake azimtan litinin da alamis Na'am na'am.
to akwai akwai hadisin amma dai lalle bai kawo shi ba amma wannan din ma maganar alamis din ya shiga ciki saboda haka duk dai ana so a yi yanzu da hadisan da muka karanta kaga ana so ka azumi ranar arfa ana so ka yi zai kankare zunubin shekarar da ta gabata da shekara mai zuwa azumin ranar ashura zai kankare zunubin shekarar da ta gabata azumin litinin da alamis duka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana yin azumin litinin ne saboda rana aka haife shi rana aka aiko shi rana aka fara masa wayi sannan ana so ka azumin sitta shawwal guda shida bayan watan ramadan ya wuce sannan a hadisin aka ce ana so ka azumi haka kawai ka ware rana daya ka azumce ta Allah zai nesanta ka da wuta tsawon shekara saba'in sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi wani lokaci har sai an ce ba zai sha ruwa bane wani lokaci kuma yana shan ruwa har a ce ba zai azumi ba sannan ya fi yawaita azumi a cikin watan sha'bana kaga wannan ma yana kwadaitar da azumin watan sha'bana sannan an gaya mana sai na Abu Zarri ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi yana azumi guda uku a kowane wata ranar sha uku da sha hudu da kuma sha biyar ta Allah ba mu ikon yin waɗannan azumomi na nafilfili albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da muka ta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa sallallahu wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم